أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه زامو تاشي أكان حديثي نبقي شينيكو أتسوانا لتافي من البركة الأربعون النووية na imamun nawawi Allah ya ƙara masa rahama Allah ya sanya alkhairi a cikin ilmummukan da ya bari. Hadisi na bakwai shine an abi ruqayyata tamimi ibn aus an abi ruqayyata tamimi ibn aus ne dari radiyallahu an daga wato baban ruqayya waye baban ruqayya shine tamim dan aus addari shi ya rawaito wannan hadisi Allah ya kara masa yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala ya ce addinun nasiha addinu an nasiha kuga yadda aka kawo jumlan ba ce addinu nasihatun ba duk da cewa wannan jumla mubtada ne da khabar bisa tsari yadda ake magana da larabci shine za a ce mubtada zai za a masa ma'arifa kabar kuma sai a cire kamar ka ce albaitu wasi'un gidan mai faɗi ne kaga albaitu din zai zo da alif da lam shi kuma labarin zai zo babu alif da lam a jikinsa sai ka ce albaitu wasi'un ko almasjidu wasi'un to kaga nan ko ba a ce addinu nasihatun ba sai aka ce addinun nasiha addinu an nasiha malamai suka ce idan aka yi mubtada da khabar a irin wannan tsarin to yana nuna hasr yana nuna keɓancewa kamar ka ce maddinu illa nasihatun ai addini ba komai ba ne face nasiha ma'ana addini dai addini ne dan nasiha tunatarwa kenan ko nasiha kowa san nasiha bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya faɗi wannan hadisi cewa addinin nasiha sahabbai kulla sai tambaye sai muka ce masa kaga da su tambaya kenan wannan yake nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tambayansa a majalisi ba kawai in yi karatu shikenan direct ko a ko a yadda ko kar a yadda ko a gane ko kar a gane ba a'a suna tambaya suna ce masa lima suna ce masa liman suna ce masa limaza sauran tambayoyi da suke iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don neman ƙarin bayani. Bayan manzo Allah sallallahu ya faɗi wannan maganar sai suka ce kulna liman sai suka ce ya rasulullahi ga waye. Malamai suka ce ya faɗa sau uku addinin nasiha addinin nasiha addinin nasiha sai suka ce to nasihar ga waye sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala lillah wa likitabi wa rasuli ya ce addini nasiha ne ga Allah da littafinsa da kuma manzansa wali a'immatil muslimina da kuma shugabannin musulmai wa ammatihim da kuma gama garinsu da sauran waɗanda ba shugabanni ba kenan na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da mai girma sai ce addini nasiha ne ga Allah mun fahimta suka ce an nasihatu lillah shine ana za a yi maka nasiha zuwa ga Allah ne ka bauta masa shi kaɗai ka bi umarninsa ka kaɗaita shi ka yarda da samuwarsa tun farko ka yarda da rububiyarsa ma'ana rububiya ayyukansa shi ya yi kaza shi ya yi sama shi ya yi ƙasa shi wannan ana ba nasiha zuwa ga wannan sannan ka yarda da uluhiyya uluhiyya ita ce ibada bauta za ka bauta masa shi kadai ba za ka haɗa shi da kowa ba a cikin ibadarsa sannan ka yadda da sunayensa da siffofinsa duk abin da ya shafi ubangiji dai na tauhidi da ƙudurcewa lalle ana yi maka nasiha zuwa ga wannan ka yarda da shi shine ma'anar lillah kuma kaga shine haƙƙin da yafi kowanne girma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara da shi kaga anan kenan akwai at-tartibul awlawiyat kenan a fara da je in za a jera ba fara da babba shi yasa da ka samu ko a Qur'ani yana zuwa da irin wannan salo in za a faɗi haƙoƙi sai a fara da mai girma sai wanda bai kai shi ba sai wanda bai kai shi ba sai wanda bai kai shi ba misali kaga ayar hukukul ashri na nisa'i ko yake cewa wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa bin sabil wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kullu man kana mukhtalan fakhura kaga aka fara da haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye sai makusanta sai marayu sai wani sai wani ana farowa da mafi girma ne sannan sai a yi ƙasa to shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa lillah addini nasiha ne ga Allah sai ce wani kitabihi da kuma littafinsa nan wani zai ce to me yasa bai ce lillahi wa rasulihi sannan wani kitabihi ba suka ce ai a littafin nasa yana nuna shi zai wanzu zai ci gaba da wato wanzu a ci gaba da karanta shi saɓanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ba wai zai dawwama bane har karshe ba shi yasa sai aka faɗi wal kitabihi kafin a faɗi wal rasulihi wallahu a'lam sannan kuma wannan ana kamar duk yana da alaka da ubangiji ne saboda littafin Allah yana daga cikin maganar Allah to kaga sai an gabatar da wannan sannan sai a gabatar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to menene nasiha ga littafin Allah eh nasiha ga littafin Allah kai imani da shi ka yarda da shi ka gaskata shi ka gaskata labarin da ya bayar shine nasihar da ake so a yi maka game da littafin Allah kai imani da shi wanda ya kareta shi kaga bai ɗauki nasihar da aka yi masa a kayinsa ba kenan wanda bai yadda da wani labarin da ke cikinsa ba in ƙur'ani ba da labari an aikowa ne an aikowa ne an yi al'umma kaza an yi kaza duka ka yadda da wannan labarin gaba ɗaya sannan ka yadda da hukunce hukuncen da ke cikinsa sannan ka bi umarninsa ka hannu daga haninsa to wannan shine annasihatu li kitabillah a nasiha ne ga littafin Allah a bi shi a bi abin da ya umarni a hannu da abin da ya hana sannan kuma a gaskata labarin da ke cikinsa a imani da shi a karanta shi yanzu kaga wanda ya yi watsi da qur'ani kaga shi bai dauki nasihar da aka yi masa game da littafin Allah ba akwai a cikin al'umma wanda baya karanta qur'ani gaba ɗaya baya karatun qur'ani akwai akwai wanda ba shi da qur'ani ma ko akwai ko babu akwai akwai wanda a gidansu ba shi da qur'ani ba shi da shi baya karantawa ko wanda sai yayi sati biyu sai yayi wata sai ya yi shekara ma wani kai wasa wani ma ya ma daina karanta iya a sallah yake haduwa da qur'ani to manzo Allah sallallahu alaihi ya ce addini nasiha ne game da littafin Allah sai ce wal rasulihi da kuma ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam nasiha ga manzon Allah shi ma a yarda da shi a matsayin sa na annabin karshe manzon Allah mafifici mai daraja a yarda da shi a yarda da dukkanin labarin da ya bayar shi ma shi ne ake cewa tasdiqu fi ma akhbara din sannan kar a bauta wa Allah sai da yadda ya kawo sai da yadda ya shar'anta wannan duka nasiha ne li rasulihi nasiha ga manzo alaihi wasallam na wajen ayi masa da'a yadda ake kadaita ubangiji shi kadai za a bauta haka kuma ake kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai za a yi wa da'a ba a hada da'a sa da ta wani ina na bai faɗi hadisi wani ya faɗi wata magana to kaga ba ba a haɗawa maballanta na a ce ga wacce zaka ɗauka ta manzon Allah ita ɗaukan ta ake yi shi yasa Imam Malik yake cewa kowa ana iya ɗaukan maganar sa a inda ya dace a yi amfani da ita a inda ya kuskure kuma a watsar masa da maganar sa banda ma'abocin wannan kabari sai ya nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi za a ɗauki maganar sa ne a kowane lokaci babu ta jefarwa a cikin maganganunsa gaba ɗaya to shine wali rasulihi sai wali a'immatil muslimin kuma addini nasiha ne ga jagororin musulmai jagororin musulmi shugabanni daga cikin musulmai su waye shugabanni shugabanni sun kasu kashi biyu na farko malamai suka ce su ne malamai malamai su ma a immacin musulmi ne Raka ana ma nasiha game da abin da ya shafi malamai ka girmama su ka darajanta su ka yi musu addu'a wannan shine abin da ake bukata sannan ka bi karantar wanda suke yi sannan kuma bangare na biyu na shugabannin musulmai su ne shugabanni masu mulki jagorori masu mulki shugaba kowane shugaba na kowane bangare shugaba ne na na gida haka ne na kasa ne na jiha ne duka kuma wanne ne duka shugabanni sun shiga cikin wannan mun fahimta tun daga kan mai anguwa har ka ɗallalo sarkin gari ka tsallaka ciyawa da gargama ka tsallaka gwamna ka tsallaka shugaban kasa ka tsallaka ka tsallaka ka tsallaka duk wani shugaba malamai suka ce ko shugaba in dai yana kan shugabancinsa ko kwace ko da ƙarfi ya kwata to shugaba ne kuma ya zama wajibi a yi masa biyayya a yi masa da'a a bi shugabancin kuma in ya sa dokoki a dokoki kan a yi fito na fito da shi a yayi babu kyau shi ne manzo na sarsa suke cewa addini nasiha ne tunatarwa ne game da jagororin musulmai malaman cikinsu da masu mulkin cikinsu da masu matsayi da daraja a cikinsu nasiha ne a gare su ba a fara da su kuma za a yi musu nasiha a cikin hikima in sun yi kuskure za a gyara musu cikin hikima ba za ka yi kanage su a cikin hikima sannan sai ce wani wa ammatihim da kuma sauran al'umma na musulmi waɗanda ba shugabanni ba su kaga wata gida dama shi za ka ɗauka da addinin nasiha to sai aka faɗo wani aka ce nasiha ne lillah kar ka ɗauka ba an ce addinin nasiha lillah da ka ɗauka wai Allah za a yi nasiha la addini nasiha ne gare ka game da Allah addini nasiha ne gare ka game da littafin Allah addini nasiha ne gare ka game da manzon Allah addini nasiha ne gare ka game da wani ba wai nasiha ne ga Allah Allah da ake wa nasiha ba ba nasiha ne ga annabi wai annabi ake wa nasiha ba kai ake wa nasiha game da shi Allah ka bauta masa ka bi shi kai kaza kai ake wa nasiha game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai masa da'a ka gaskata shi ka yarda da shi kai imani da shi kai ake wa nasiha game da littafin Allah ka karanta shi ka imani da shi ka gaskata labarin cikinsa kamar da muka bayani kai ake wa nasiha game da al'umma shugabannin musulmai ka girmama su kai musu da'a kai musu biyayya kan dokokin su kar ka yi faɗa da su kar ka yi rikici da su ka gyara musu kurakuran su ta hanyoyin da suka dace kai ake wa nasiha game da sauran al'ummomin musulmai su ma ka gyara musu kai musu nasiha kai al'amru bil ma'ruf a cikin su wan nahyi 'anil munkar mutum yana yin ba daidai ba ka tunatar da shi sau da lokacin da ka daina kai watsi da tunatarwa to kaga an samu matsala kenan sai a tsine wa mutane kuma shi sa Allah ya tsine wa yahudawa yu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun Allah ce an la'anci Yahudawa, an la'anci banu Isra'ilawa a bisa harshen annabi Dawud. Kamar ka tambaya, to me yasa aka la'ance su aka tsine musu? Allah ce zalika bima asaw wa kanu ya'tabun saboda sakon da suke yi da ta'addancin su. Kanu la yatanahuna an munkari fa'alu sun kasance ba sa hana munkari ba sa hana mummunan aikin da ake aikatawa ذلك لذلك لا تنهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترد تعبد سكعك تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون Allah ce ku ne mafi fita daga cikin al'ummomin da aka fitar da zuwa mutane kamar ka tambaya to me yasa muka kowa Allah ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar saboda kuna hana kuna umarni da kyakkyawa kuna hana mummuna kaga kenan nasiha ne ga amatul muslimin wal takum minkum ummatun yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una wa yanhauna 'anil munkar wa la yakunu Allah ya samu wata al'umma a cikin wanda za su dinga hana mummuna yin aiki kuma za su dinga umarni a yi kyakkyawa to wayannan su ne sassai ko su ne masu rahoto to kaga wannan shine imani shine siffar mu'mini ka ce ni ba ruwa na da su ai ga ni ba ruwa na ai mutum da ya yi ya yi abin da ya yi kansa wannan ba addini ne dole ka faɗa masa sai kai mu'mini ne kai ba ka ga wani ya yi ba daidai ba ka faɗa masa kuma kana so a yi daidai ma ka faɗa وانا شيء صفة إيماني شيء صفة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم الله يقول لي ما زال من ما تساشي سوء ما سوء يساشي لي سنة أمرني يكيكاوا سنة أنا مؤمنا kuma suna tsaye da sallah suna yi Allah da wanzan sada Allah zai musu rama irin wani saboda ka dole ka umarci wani aiki mai kyau kuma ka hana wanda yake mummuna aiki mummuna wannan shine addini kamar dama ba addini ba wannan addinin nasiha ai man dini illa nasiha wannan shine abin da sabon hadisi yake dauke da shi a takaice saboda kuma lokaci za mu takaita haka ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi cikin wannan karatu ya haɗa mu a cikin ladan gidan da muka yi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم